أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ينقوى barkanmu da ganin wannan lokaci alhamis biyu ga watan ramadan wata na tara a jerin watanni na musulunci hijira ta annabi Muhammad sallallahu Alaihi sallam daga Makka zuwa Madina shekara ta 1439 wanda ya daidai da sha bakwai ga watan biyar miladiya haihuwar annabi Isa ɗan Maryam alaihi salam shekara ta 2018. A jiya mun tsaya aya ta sha tara zuwa aya ta ashirin don haka a cikin suratul ma'ida shafi na ɗari da goma sha ɗaya don haka yau za mu tashi akan wannan aya ta sha tara bi iznillahi ta'ala muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam a duk cikin ayyukan da za mu gabatar Allah ya kashe mu akan haka Allah ya sanya aljanna firdaus ta kasance makoman mu da mu da ku gaba daya malam Allah ya ce wa iz qala musa liqaumihi ya qaumi dhkuru ni'matallahi alaikum أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنفسكم وجعلكم وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين الله سبحانه وتعالى وإذ قال موسى لقومه ما لما تفسيري سكتي أنا قدر أذكر أي واذكر إذ قال موسى لقومه ka ambata ma mutanenka lokacin da annabi Musa ya ce ma mutanensa, Ya ƙaumi ya ku mutanena, Uzkuru ni'matallahi alaikum, ku tuna ni'ima Allah a kanku. Malaman tafsiri sun kawo munasabat da dama ilmul munasabat, ma'ana alƙur'ani, za ka ji an tashi daga wani maudu'i zuwa ga wani maudu'i ana kiransa munasaba, ko ko farkon sura da ƙarshen sura menene munasaba. koko surar da ta ƙare da wadda za ta zo menene munasaba alaka inda suka yi kamanceceniya to nan ana zancen ahlul kitabi qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum ala fatratin min ar-rusul sai aka shiga qissa ahlul kitabi na zamanin annabi Musa to kaga anan mutumin da ba musulmi ba ko wanda yake son yayi suka ya kawo shubuha a cikin tsarin alqur'ani tunda waɗansu daga cikin suna cewa annabi ummiyi na shi yasa alqur'ani zo a hargitse ya kamata a ce ayoyin wasiya suna wuri guda ayoyin sallah suna wuri kaza amma li annahu ummi shi yasa ayoyin sai ana magana kaza sai a tashi zuwa kaza to kaga yana da kyau mutum ya samanto ya san munasaba wanda akwai tsakanin ayoyi wasu malamai suka ce nan wannan kissa ta wato annabi Musa alaihi salam tana da alaka ne da maudu'in da ya gabace ta wato walaqad akhadha Allahu mithaqa bani Isra'ila haka ba haka ba Allah ya rike alƙawali ga bani Isra'ila to yana daga cikin alƙawullan da Allah ya yi musu lokacin da ya yi wato alƙawali da mutanen Annabi Musa ya ɗauki alƙawali su yi masa da'a su yi jihadi in ba su yi jihadi ba kuma ga abin da zai same su kaga yana daga cikin wato al'uhud wal mawathiq alhali kuma in mun kalli sura gaba ɗai tana bayani ne kan cika alkawari akan tsakaninka da Allah ko tsakaninka da bayan Allah ya ayyuhal ladina amanu awfu bil uqudi dama tana bayani ne akan cika alkawari waɗansu malamai irin su shaibatul hamd suke cewa a'a wato wannan munasaba ɗinta shine tasliya ce lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam Allah ya lallashin annabinsa ma'ana ya bashi labarin bani isra'ila da annabawansu ga yadda suka yi da su kenan duk abin da zaka gani yana yiwa ba zaka ga wani abu sabo ba ko ba haka ba tunda Allah subhanahu wataala ya ba da labarin su wala tazalu tattali'u ala kha'inatin minhum ko ba haka ba su ma nasarun wa min alladhina qalu inna nasara akhadna mithaqahum fa nasu hazzan mimma dhukkiru bi ko ba haka ba to munanan dabi'o'in su da suke bayyana har aka zo wa qalatil yahud wan nasara nahnu abna'ullahi wa ahibba'uhu wanda mun faɗi saɓani na malamai shin abna'ullahi ayan Allah wa ahibba'uhu suke nufi ko masoyansa ko ko dai su al-ibnu al-habibu ne to in mun ce al-ibnu al-habib ne kaga sai ya zamanto da al-ahibba'uhu kenan duk kalmar ta yi takrar ko ba haka nan bane shi yasa wadansu malamai suka tafi cewa a'a wadansu sun ce su ƴaƴan Allah ne wasu sun ce masoyan Allah ne kenan sai aka yi muqabalatul jam'i bil jam'i ko ko al afrad bil afrad shine dalilin da yasa wadansu sun ce kaza wadansu sun ce kaza domin in ka ce al habib to abna'ullahi wa ahibba'u sai zaman to takrar al wawu wato ta zo ne don ta bayyana bambanci tsakanin da da soyayya tana yawan mutum ya zama to masoyinka ba danka ba tana yawan zama to danka ba masoyinka ba to shi yasa wadansu malamai suka tafi akan wannan wallahu ta'ala a'lam wa id qala musa li qaumihi lokacin da annabi musa ya ce da mutanensa ya qaumi ya ku mutane na udhkuru ni'matallahi alaikum ku tuna ni'ima Allah a gare ku ko ni'imomin Allah a gare ku domin ni'imomin Allah ba ni'ima guda ba ce Allah ya arbani Isra'ila mun yi bayanin wannan an yi musu ni'imomi da dama ga waɗansu daga cikin su wanda annabi Musa alaihi salam yake bayanin su anan yace iz ja'ala fikum anbiya'a domin Allah ya sanya annabawa daga cikin ku ma'ana mafi yawan annabawan da Allah ya turo ko ba haka ba suna daga wa suna daga bani Isra'ila amma matsalar su me ya kamata su yi mu manzannin nan su yi musu da'a sai suka koma suna kashewa suna ƙaryatawa afa kullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum istakbartum fa fariqan kadzabtum wa fariqan taqtuluna kaga abinda anka wato Allah ya turo musu manzanni su nuna musu hanya sun kashe su sun karyatar da saura laqad akhadna mithaqa bani isra'il wa arsalna ilayhim rusula kullama ja'ahum rasulun bima la tahwa anfusuhum fariqan kazzabu wa fariqan yaqtulun so kashe saura su yi kaza dan haka dai ba su gode ba ni'imar Allah ba waja'alakum mulukan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya ku kun kasance muluk masu mulki malamai sun yi sabani anan me ake nuhi da kalima ta mulukan alal haqiqati wal majaz shin haqiqa muluka ana nufin masu mulki ko ko alal majaz dole sai an tattauna domin inda haka ne dukkan su bayyuwa cikin al'umma kowa ya zan sarki ko yana yiwa dole sai an samu shugaba sai an samu mabiyi ga shugaba kenan mulukan waɗansu malamai suka tafi cewa nan abinda ake nufi Allah ya ba ku rayuwa wato ta jin daɗi irin ta sarakai ai ja'alakum kal muluki at-tashbihul baligh Allah ya sanya ku kuna rayuwa mai kyau kamar sarakai ba ku noma ba ku kaza ba ku kaza kaga ai wannan rayuwar sarki ce ko ba haka ba amma ƙarshe mi suka yi sai suka kafirce suka ce lan nasbira ala ta'amin wahid fad'u lana rabbak yukhrij lana mimma tunbitu al-ardu min baqliha wa qithaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha an gane ko waɗansu malamai suka ce a'a wato waja'alakum mulukan Allah ya baku kamar gida da wato mata da kuma mai muku hidima duk da yake asar wanda an karuwaito wato abi sa'id al-khudri wanda anka ɗaukaka shi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda jiya mun faɗa ad-durrul mansur na imamu suyuti an kawo shi malaman hadisi suka ce bai inganta ba amma wato kilan sun yi sun cakuɗa su ne da wani asar na ɗaya daga cikin sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Abdullahi ibn Amr ya haɗu da wani mutum ya ce mishi ashe ba talakawa muke ba sai Abdullahi ibn Amr ya ce da shi ba ka da mata ya ce akwai ba ka da gida ya ce akwai yace kai ina da mamaye mini hidima yace to ka zan sarki kenan nan mulukan wanda yake Allah ya sauƙaƙa masa rayuwarsa mun fahimci wannan da kyau ko waɗansu malamai suka tafi cewa a'a waja'alakum mulukan Allah ya sanya ku shugabanni ne ai waja'ala fikum mulukan Allah ya sanya shugabanni ne daga cikin ku to menene ni'ima na wannan duk lokacin da al'umma ba ta da shugaba an gane wannan al'umma ba ta daga cikin ni'ima domin zai zamanto kowa zai yi abin da ya ga dama ashe samun shugaba samun tsari ne sha'ir yace la yuslihu an-nasa fawda la sarata lahum wa la sarata idza juhaluhum sadu la yuslihu an-nas al'amarin mutane bai tafiya su zamna hakan ga sagaga la sarata lahum la yuslihu an-nasu fawda la sarata lahum bai bai yiwa al'amarin mutane ya inganta suna zaune kowa yana yin abin da ya ga dama ko a gida a ce kowa ya abin da ya ga dama a ƙasa a ce kowa ya abin da ya ga dama babu doka yana yiwa ba zai yiwa ba wala sarata idza juhaluhum sadu yace kuma ba su da shugabanni an gane idan ya zamanto jahilai ne ke shugabancin su domin jahili sai ya dauki al'umma ya afka ta cikin bala'i ina fata an fahimta Allah shi muna tsari da irin wannan to shi ne fikum mulukan ya sanya wato sarakai daga cikin ku Allah yana sanya musu shugabannin ne ko ba haka ba waɗansu kuma suka ce mulukan kin nan yana iya ɗauka har annabawa an gane ko waɗanda suke tafiyar da abin nan jagorancin su ta hannun annabta domin hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kanat banu isra'ila tasusuhumul anbiya ko ba haka ba kullama halaka nabiyyun khalafahu nabiy wanda yana cikin sahihul bukhari kenan tasusuhumul anbiya annabawa suke jagoranta su kaga wannan sai da to takrar ne bai yi ba amma mulukan ana iya samun sarki ba tare da annabta ba tunda kissa ta tabbata a cikin suratul baqara waɗansu suka roki annabi Musa alaihi salam wato alamtara ila almala'i min bani isra'ila min ba'di Musa bayan mutu annabi Musa wato id qalu li nabiyhi Allahu ba'ath lana malikan nuqatil fi sabilillah kaga nan sunne ma to amma nan min ba'di Musa an kace wannan ya nuna kafin ma annabi Musa Allah ya sanya musu mi Allah ya sanya musu shugabanni ko kuma waɗancan shugabanni ne na kabila guda goma sha biyu wa ba asna minhu minhu musnai ashara naqiba ko ba haka ba amma dai waɗansu malamai sun tafi cewa wa ja'alakum mulukan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya ku kun zamanto mulukan masu mallaka kawunanku domin da sun kasance mi sun kasance bayi sun kasance bayi karkashin fir'auna ba su da ta cewa ko ba haka nan bane annabi Musa ya gayi ya ce wato wa tilka ni'matun tamunnuha alayya an abbatta bani Isra'il kaga ya bautar da bani Isra'ila to dan haka nan mulukan Allah ya ba ku mallaka kawunan ku ba bayi kuke ina fata kuna fahimta ta ni'ima ce ka ji kanka kana cikin yanci ba tare da bauta ba domin bauta kaskanci ne wanda yau gashi nan muna gani da da za ka ga mutumin da ya rayu ya ga lokacin turawa in zai baka labari da sai kai mamaki mutane ba su da izinin komai amma yanzu an kai inda har ana samun yancin kaɗan kaɗan duk da yake ba a same shi ba amma alhamdulillah yau da gobe al'amurra suna canzawa kuma mu mun san insha Allah sai an kai inda ba su su don Allah ya ce li yuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun Allah ya taimake mu ko waja'alakum mulukan Allah ya sanya ku shugabannin ne kenan ya ba ku shugabannin ne waɗanda suna mulkin ku kenan kuna da shugaba daga cikin ku wa atakum ma lam yu'ti ahadan min alalamin Allah ya ba ku abinda bai taba ba wani daga cikin bayi ba ko talikai muka ce ma lam yu'ti ahadan min alalamin bai taba bayarwa ba kenan nan ba mu cewa tana ta'arud da al'umma ta annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam, domin an ce abinda ba a taɓa ba wani ba, su ko al'umma annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam ba gaban bani Isra'ila suke ba bayan su za su zo, kinan kaga nan babu cin karo tsakankanin su. An gane ko? Ko kuma in mun kaddarta wa anni faddaltukum alal alamin tunda ya zo a cikin suratul baqara wuri guda biyu to wanda zai ce a to wa anni faddaltukum alal alamin ai faddaltukum na fifita ku alal alamin akan talikai tunda nan malam yu'ti to shi kenan to amma faddala magana ta riga ta kare to alalamin wato lafzi ne wanda yake na ɗaukar umum sannan kuma kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi yana ɗaukar umum to ya zamu yi kaga sai ka ce zuwa ga tarjihi ina fata an fahimta tunda wanga am ne wanga am ne ya zamu yi da su shi ko am dama kala uku ne akwai am wanda yake zakkuwa wato amun urida bihi al-khusus kalima ce an ka faɗa ta kowa da kowa amma sashe ake nufi ina fata an fahimce ni alladina qala lahumun nasu inna an-nasa qad jama'u lakum fakhshawhum nan malaman tafsiri da wasu daga cikin malaman tafsiri ce nan annasu mutum guda ake nufi don mi don Allah subhanahu wataala ce inna ma zalikumu shaytan yukhawwifu awliya'a to ba haka nan bane الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم إنما ذلكم الشيطان وانتم وندي مغانا كذا بيت إنما تلكم با كذا ذلكم وانتانكم domin inda jam'i ne wato in ba dan da yake mufrad ne mutum ɗaya ba da bai dace a ce zalikum ba sai a ce inna ma ulaikum الشيطان يخوفكم أو يخوف أولياءه shine yake nan sai zaman to am ne urida bihil khusus an ka annas amma ana nufin mutum daya wanda imamu shafi'i ya kafa da wannan ka'ida sannan kuma akwai amun la yadkhuluhu al khusus akwai amun wanda bai yiwa a ce an cire wani abu daga ciki inna allaha ala kulli shay'in qadir Allah yana da iko akan komai ana iya cire wani abu a cire abinda Allah ba zai iya ba ba a cirewa sai dai kafirai wallahu bi kulli shay'in alim Allah masani ne ga dukkan komai an fahimta to sai kuma amun wato alladhi yadkhulu khul khusus am wanda khas ne wato ta an ce gaba ɗaya daga baya an zo an rage wanda shine yake da yawa a cikin alqur'ani ina fata an an fahimta to nan da an ka ce wa atakum ma lam yu'ti ahadan min alalamin Allah subhanahu wata'ala ya baku abinda bai ba bayi ba am ne sai ai tafsirin shi da al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko ba haka ba kamar yadda Allah subhanahu wata'ala in da yazo yace a cikin suratul baqara wato wa atul yatama amwalahum wa la tatabaddalu al-khabitha bit-tayyib wa la ta'kulu amwalahum ila amwalikum innahu kana huban kabira wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum min an-nisa'i مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا تتي وآتوا النساء صدقاتهن نحلة كبا ماتا صداكين سو kaga in anka ce mata kowace mace wanda za a daura mata aure ta shiga ciki tace fa in tibna lakum an shay'in minhu nafsan in sun ba ku wani abu kyauta to dan sai malamai suka ce makhsusun ne domin sai an fitar da karamar yarinya wadda ba ta san ciwon kanta ba don dukiyar ba ta iya tasarrufi da ita ba balle a ce ta baka kun fahimci wannan da kyau kamar inda Allah subhanahu wataala ce hurrimat alaikumul maitatu an hana muku abin da yake matacce sai Allah ce fa kulu mimma amsakna alaikum ku ci daga abinda waɗannan wato dabbobin farauta suka kama muku ko da sun kashe ana ci in kun yi bismillah kaga zai banto almaitatu am amma an yi takhsisin shi da wadansu abubuwa wanda mun tabbata su a cikin tafsiri wanda ya gabata mun fahimci wannan da kyau ko to da haka alalami na nan dole mu yi takhsisin shi da ummatu muhammadin sallallahu alaihi wasallam dalili kuma wannan ya ce to annas da alalami da duka am am ne mu fita waje mu nemo dalilai mun bara daga cikin su bani isra'ila an ce su yi wa'azi ba su yin wa'azi dan ya ce kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar su ko ba su yi lu'ina alladhina kafaru min bani isra'ila ala lisani dauda wa isa ibn maryam dhalika bima asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'alu sannan kuma an ce musu ku je ku yi jihadi sun ce fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun su ko sahaba annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sun je sun yaki tare da annabinsu ina fata an fahimce ni an ce ku ce sami'na wa ata'na sun ka ce sami'na wa asaina su ku al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'minuna kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu bayna ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na suka ce mun ji kuma mun yi da'a to wanne ne yafi kaga ko wannan ɗaya muka bari kar mu kawo ba wani abu wannan kawai ya isa ina fata an fahimta to da haka dai wato shi yasa zaka ga malamai in sun zo sun zan alal alamina wanda ba amu ne ba wanda taksisi bai shige shi ba sai su ce ala alami zamanihim kenan akan mutanen zamanin su ake nufi ko waɗanda suka gabace su amma ba bani Isra'ila gaba ɗaya ba Allah subhanahu ta'ala ya ganar da mu Allah ce ya qawmi dukhulul ardh al muqaddasata allati kataba Allah lakum ya dukhulul ardh al muqaddasata allati kataba Allah
ya qaumi yace ya ku mutane na udkhulul ardal muqaddasa ku shiga ƙasa wadda ce al muqaddasa tsarkakakka kalima ta taqdis tana nufin abin da yake tsarkakakke ko ba haka ba wato wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun shi yasa aka sanya masa suna al quddus tsarkakakke wanda bai tare da wani datti ko dauda ko tawaya tare da shi Allah subhanahu wa ta'ala الأرض المقدسة ما لم يسوك إتتي أرض فلسطين كسا فلسطين ألا يا تركك ونن كسا معنا يا بات تركك تمسمى إلى فتا أن فهمت وأن نسكي أبنن خلاص وأن سمع لمي suka ce na ardul muqaddasa falastini ake nufi to dan haka sai ta zamanto kasa ce wadda Allah ya tsarkake ta fil asli ko da an shiga cikin ta an yi banna banna kawo ta aka yi mun fahimci wannan da kyau ko to sannan kuma kasa ce wadda take mai albarka سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله kaga an albarkaci kewayensa ba shi masallacin ɗin kanshi ba a shi bari batun shi shi masallaci ne albarka ta haulahum ma ta samu albarka an gane ko ƙasa ce wadda take mai albarka allati kataballahu lakum wadda Allah subhanahu wa ta'ala wato ya wajabta muku to malamai suka ce anan in kaddibi udkhulu al-ard al-muqaddasata allati kataba Allahu lakum sannan ka kalli ayar da za ta zo fa innaha muharramatun alaihim sai ka ce to akwai matsala an ce kataba Allahu lakum Allah ya wajabta musu wannan kasa kuma an ce muharramatun alaihim an haramta musu ita ya za ka yi da waɗannan kalmomin saboda dama kalmomin in baka hankalce su da kyau ba sai ka kama sun ci karo da juna shi kuma alqur'ani yatafannanu fil qawl ba kowane irin mutum ne yake fahimta alqur'ani ba dan mutum yana ganin ya gane ma al'amuran duniya ba tabbas bane ya gane alqur'ani shi yasa za ka ga da yawan waɗanda suka waye suka yi karatu na duniya sai suna ganin a ai mutumin da bai san abin da suka sani ba ba wayayye bane alhali ko alqur'ani har suna kokarin za su iya fassara ma ka gane kai menene alqur'ani kai baka san alqur'ani ba ko ko saboda kai baka san abin da kafirrai suke faɗa ba baka jin abin da ake faɗa a cikin white house baka jin abin da ake faɗa a cikin champs-élysées don haka kai ba kauye na kai da ka fahimci magana wanda ya halicci kasammai da kasai da wanda ya halicci waɗanda suke magana da turancin da faransancin da duk abin da ka sani gaba ɗaya kai ka fahimci magana shi kai ba kauye ne amma shi da yake jin faransai ko angle shi ba ba kauye bane subhanallah shedan yana wasa da hankalin mu yan uwa Allah shi ne ya halitta fa kuma babu wanda ya san dan adam irin ubangiji ya za yi kai ma Allah wayo in ba da gigita irin sa dan adam ba Allah subhanahu wataala ya kare mu to dan haka dai malamai wadan suka ce dan kataballahu lakum sharadi ne in kun yi jihadi to Allah ya wajabta muku ita in ba ku yi jihadi ba Allah bai wajabta muku ita ba ina fata an fahimce ni kenan da an kace kataba Allahu lakum an wajabta musu da wajabtawa ba ta da sharadi da sun samu shiga amma tunda ba su shiga ba daga baya sun kace ba su ma shiga kenan kaga Allah ya wajabta musu ita in sun yi kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum ai kuna kyamar shi ko to in kun ga dama ku yaki in bugu da ba za ku yi ba kaga ba wai wajabtawa bace irin wanda tabbas sai abin ya samu dan kaka ce Allah subhanahu wataala yayi alƙawali bai cika ba ina fata an fince ni waɗansu malamai suka ce a'a na abin da ake nufi wato kataballahu lakum Allah ya wajabta ta ga waɗanda suka yi mishi da'a in sun yi mai da'a za su shiga kenan sai mu ce waɗanda ba su yi ma annabi Musa da'a ba don ana ya mutu cikin wannan lokacin cikin ti sai ya zama to duk busi biyayya ba bayan mutuwar su ƴaƴansu da aka haifa su suka yi biyayya suka samu shiga kenan katabahallahu الله للمطيعين الله بي وجب تاتبكما غا الأساة وأن سكا سابا ما الله سبحانه وتعالى وكو كتب الله لكم الله يا وجب تامكو دغنن an gane ko har zuwa shekara arba'in ko ko bayan shekara arba'in Allah ya wajabta musu don ya san ba za su shiga ba sai bayan shekara arba'in din an gane da kyau don saboda ka fahimci alaƙa tsakanin waccan aya da waccan aya udkhulul ardal muqaddasata allati kataba Allahu lakum ku shiga wannan ƙasa wadda Allah subhanahu wa ta'ala ya wajabta muku ita cewa Allah ya wajabta muku ita yana daga cikin abin da ƴan siyasa na wannan zamani suke amfani da shi sai su ce to ai ƙasar bani Isra'ila ta Yahudu ce ko ba haka nan bane Falastina ba su da haƙƙi cikin ta don Allah ya ce udkhulul ardal muqaddasata allati kataba Allahu lakum Allah ya wajabta ta ga bani Isra'ila ko da mun ce arba'ina wato 40 muharramatun alaihim 40 sana to ai shekara 40 sun wuce in ba mun ce muharramatun alaihim ba an haramta musu ita har abada an gane sai zaman to 40 sanatan yatihuna fil ardi wanda bayanin zai zo to kaga waɗansu waɗanda suke son su kare Isra'ila musamman saboda akwai kuɗaɗe masu yawa America tana tare da Isra'ila ko waɗanda suke jin suke son su kare kujerar su ta mulki ko wata buƙatar su ta duniya sai su ce ai Allah ce kataballahu lakum dan haka musulmi su fita ƙasar Isra'ila ba ta su bace ba su da haƙƙi akan ta da alkur'ani za a zo a kawo maka shubha ina fata an fahimce ni to wannan in zaka ba da amsa akwai yadda zaka yi a alkur'anin ta kafin ma mu zo a hadisance ko ba haka ba ka ba su amsa dama Allah ya wajabta musu ita ita ko ƙasa ta Allah ce to amma yana gadar da ita ga bayin shi na gari ina fata an fahimce ni innal arda lillah yurithuha man yasha'u min ibadihi wal aqibatu lil muttaqin sannan kuma walaqad katabna fi zaburi min ba'di dhikri anna al-arda yarithuha ibadiyas salihun وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم kenan mai imani wanda yake akan addini ya gaskiya shi ya cancance ta da ka dauka lokacin da yahudawa suka yi riganganto suka ce annabi ibrahima nasu ne kiristoci suka ce annabi ibrahima nasu ne larabawa mushrikan laraba suka ce annabi ibrahima nasu ne ya aka musu raddi inna aulan nasi bi ibrahima lallazina tabauhu wa hadha an-nabiyyu wallazina amanu shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Isra'i da Mi'raj akai Isra'i da shi zuwa can dan a nuna maka cewa ta bayan Allah ce nagari dan haka waɗannan al-mufsiduna fil ard masu zagin ubangiji bai dace a ce wannan kasar tasu bace shi yasa aka tambayi Muhammad al-Amin Shanqidi da cikin manyan manyan malamai na sunna wanda lokacin da ya tafiya ya biyo ta ƙasa to ya zo a ƙasar Sudan ya rubuta wani littafi to a cikin littafin aka masa tambaya shin yanzu daula ta Yahudawa da akwai yanzu shin akwai nassoshin da suke nuna za ta tabbata yace kwarai da gaske daga cikin su kuma akwai hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yana cikin sahihul bukhari riwaya ta ibnu umar kuma da riwaya ta abu huraira wanda tana cikin sahihu muslim manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace la taqumu sa'a alqiyama ba za ta tsayu ba hatta yuqatila almuslimun alyahud sai musulmi sun yi yaki da yahudawa ibnu usaymin yace wallahi in dai ana son a ci nasara a fitar da yahudawa sai an tafi da sunan musulunci amma a ce larabawa ba za a ci nasara ba don ya ce hatta yi ƙatilal musulmunan yahuda bai ce al'arabin yahuda ba moye musulmai kuma masu aiki da musuluncin ba suna ba in suka yaƙe su an gane ko fayaktulul muslimuna musulmai fayaktuluhumul muslimun musulmai za su kashe yahudawa hatta yaktabi al-yahudi hatta yaktabi al-yahud sai ba yahude ya boye min wara il-hajari wash-shajari ko awi shajari sai ya labe bayan dutsi ko kuma icce yana bidar makoya fa yaqulu al-hajaru sai dutsi yace awi shajaru ko ko icce ko ba haka ba sai dan qur'ani ce wai cikin hadisi an kace wai kaje wai wai dutsi yana magana wai kuma dutsi yana abin ko ba haka nan bane a wannan ba matsala bane wa inna min al-hijarati لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل أما تعملون da haka suna magana amma sai in Allah ya ba su iko muna fatan wannan fa yaqulu al-hajaru aw ash-shajar zai ce wato shi al-hajaru aw ash-shajar ya muslim kaga bai ce ya arabiyyu ba ko ya african ya ce ya muslim ya kai musulmi ya abdallah ya kai bawan Allah haza yahudiyun khalfi wannan ba yahudi ne yana bayana fata'ala faqtulhu ka zo ka kashe shi illa al-gharqad sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce cikin itace dutse wato iccen garqad ne kawai fa innahu min shajaril yahud wannan wato itace ya ce ta wato yahudawa shi yasa yanzu Isra'ila malamai sun fassara shi amma an kace shajarun lahu shaukun ice ne wanda yake na da kaya gharqat ba mu sani ba ko da Hausa ko akwai shi wajajen mu amma dai shajarul yahuda aka ce to ba mu sani ba ko ko sun kawo mana idan nan daga an shuka yanzu duk kewayen Isra'ila an sa wannan iccen dan saboda sun san cikin hadisi an ce saboda suna son su koyi amma alhali ko wannan sai ya tabbata ina fata an fahimce ni dan haka in akwai iccen garkar gidanka ka fitar da shi to kaga wannan ya nuna cewa hatta yuqatilal almuslimuna alyahud kamar yadda malam ya faɗa kenan anan musulmai daula ta musulmi za ta yaki daula ta yahudawa wannan ya nuna cewa ashe cikin hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi bayanin ƙasar Isra'ila za ta tabbata an gane ko sai dai ya faɗi waɗanda za su yaƙe su musulmai ne na gari waɗanda suke aiki da ayoyi na alƙur'ani da hadisai na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam don haka kataballahu lakum ba yana nufin tasu ce har abada ba in ma mun dauki yatihuna fil ardi don haka tunda addini na gaske ya zo na karshe su ne sun ka cancanci wannan masallaci domin masallaci na annabawa ne annabawa ko ba sa shirka masu shirka ba su cancanta da masallaci ba ma kana lil mushrikina an ya'muru masajidallah shahidina ala anfusihim bil kufr da kristoci da hada kwata su take can an gane a cikin Filistin yanzu da Yahudawa dukkan su mushrikai ne kenan bai dace a ce su za su rika Baitul Maqdis ba don Allah ya ce ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn maryam wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida la ilaha illa hu subhanahu amma yushrikun ina fatan dai ina ganin mas'alar ta fito ga fili da haka kawai yazo ya ce maka ai kataballahu lakum Allah ya ce ya wajabta musu ita wala tartaddu ala adbarikum kakku yi da baya da baya ana nufin ma'ana ku kauce ma al'amarin ubangiji fatanqalibu khasirin sai ku juya kuna masu hasara ko awayi gari kuna masu hasara ku yi hasaran mi ku yi hasarar kawunan ku don in ka saba ma Allah kanka ne zaka hasara ko ba haka ba qul innal khasirin alladhina khasiru anfusahum wa ahlihim yawmal qiyamah ko kuma kai hasarar rayuwarka ta duniya kai hasarar ta lahira ko ba haka ba khasirar duniya wal akhira zalika huwa al khusranul mubin Allah shi mun tsari da irin wannan hasara in danka ya bi ka cikin sabon Allah shi ma ya zama to yayi hasara innal khasirin alladhina khasiru anfusahum wa ahlihim in dan su ya bi su in zurriyarsu ta bi su ita ma an yi hasarata Allah shi mun tsari sai Allah ya ce qalu ya Musa inna fiha qauman jabbarin قالوا يا موسى فيها قوما إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون
yanzu sun saurari abinda annabi Musa alaihi salam ya ce yanzu kuma za a ji amsa su qalu sai suka ce ya Musa ya kai annabi Musa inna fiha qauman jabbarin lalle a cikin wannan kasar akwai mutane masu tsananin karfi asalin aljabru da larabci shine a kulla abu hayyayi karfi to aljabba mai tsananin karfi suka ce akwai karti ko katta majiya karfi waɗanda karfin su bai da misali don fa'alun ne kaga sun siffanta su wa inna suka ce lalle mu lan nadkhulaha ba za mu shiga a cikin ta ba hatta yakhruju minha har sai sun fita daga cikin ta fa in yakhruju minha in sun fita fa inna dakhilun to mu muna shiga to aikin banza kenan kenan ba a yaki ko ba haka ba kamar irin addu'a gace ta musulmin zamani sai kaji mutum ya ce Allahumma dafa'adh zalimin bil-zalimin wa akhrijna min bayni aydihim salimin Allah ka sa kafirai da kafirai su buga muku mu sai kawai bisa ga dubu kwana mu ji daɗi annabawa su yi jihadi kai kawai sai ka to kai ka sha daɗi eh idfa adh-dhalimin bi adh-dhalimin kawai yanzu kana son da America da Russia su yi fada shikenan kai musulmi sai ka zama ba sai kai yaki ba shikenan fa in yakhruju minha fa inna dakhiluna in sun fita za mu shiga kenan ba sai an yaki ba a ci bagas subhanallah waɗannan mutanen da ake ce ma jabbarin an kawo kissoshin su a cikin littattafai musamman na tafsiri Isra'iliyat za ka ji an ce mutum guda ya yi tsawon kaza, mutum kaza ya yi tsawon kaza wadda Isra'iliyat ne, kuma ba su ma inganta ba, domin nuna akwai mutumin da yake da tsawo zira'i sittin. Ko ba haka ba, alhali ko annabi Adam alaihi salam daga gare shi ne halitta ta yiwo ƙasa, hadisi na cikin sahihul Bukhari kaga ya ƙaryatar da hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Da haka da waɗannan sufofin da ake cewa suna da girma, suna da kaza, suna da kaza, ba su inganta ba da ba Isra'iliyat ne. Kuma mun faɗi mazhaba na malamai, abinda muka tabbatar da alkur'ani ya tabbatar da shi sai mu tabbatar da shi in yana cikin littafin su wanda alkur'ani ya karyatas mu karyatas wanda bai faɗa ba bai tabbatas ba bai kore ba sai mu tsaya malamai sun yi sabani waɗansu suka ce har wannan mu bar shi tunda bamu da tabbacin shi ko ba haka ba waɗansu malamai suka ce a'a ana iya ɗauka a yi amfani da shi tunda ba a gaskatar da shi ko karyatar da shi ba amma kar ya zamanto shine abin da muka fi damuwa da shi yanzu in ka ɗauki littattafan tafsiri waɗansu za ka ga an ɗauki safha ashirin talatin arba'in kan kissa guda ta bani isra'ila amma an mantar da kai daga abin da shi ne wato a kan shi ne ake karanta daga tunda alƙur'ani ne aka kawo to me zai kai mu a shiga suna da zira'i kaza in za su karya suka ji an ce maka mutum wai guda can zamanin mutanen da wai da garwa arba'in yake shan shayi subhanallah kaga an fita zanta alƙur'ani kuma za an shiga almara da hayaniya to ita ce mutane suke son su ji da almara za a karanta mutane da sun taru amma da za a tsaya a yi gundarin karatu dole sai mai ilimi don shi jahili in za a yi bayanin wadansu masaloli da ilimi bai fahimta amma ya an ce zamanin fir'auna ai fir'auna in zai karyawa da sa guda suka karyawa su ce a can lalle ashe fir'auna ya kai babba subhanallah to da haka ɗan littattafan dai irin su ibnu usaymin suka ce ana iya ɗaukar su lil i'tibari tunda ba a samu abin da sun ka saba mana alqur'ani ko hadisi ba an gane ko waɗansu kuma malamai suka ce a'a to a dai bincika saboda in ba babban malami ba kowa ke iya gane cewa abin ya inganta ko bai inganta ba shi ahmad shakir maganin yayi duk a watsar da waɗannan waɗanda ba a samu tabbacin su ba a bar su da su da waɗanda ba alqur'ani ya karetas duk a maida su fage guda don saboda sun kawo ma al'umma banna ba kowa ke ganewa ba an ɗauke su an maida su kamar matsayin tafsiri wallahu ta'ala a'lam qalu ya Musa suka ce ya kai Musa inna fiha qauman jabbari lalle akwai mutane masu nan tsananin karfi a ciki wa inna lan nadkhulaha lalle ba za mu shiga ba hatta yakhruju minha har sai sun fita daga cikin wannan kasa fa in yakhruju minha in sun fita fa inna dakhiluna lalle za mu shiga qala rajulan
قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين
qala rajulani mutum biyu suka ce kaga nan dawa da wane ne zaka iske wani lokaci malamai sai sun fassara su ko ba haka ba rajulani Allah ya ce akwai hadisin da ya fassara su baka samu ba isra'iliyat ne to waye gaya ma Allah ya fi ya fi wanda ya rubuta isra'iliyat sane sunayen su amma saboda aikin Allah ba sunaye ake bukata ba waye ma Allah aiki titir ba shine ke da muhimmanci ba ina fata an fahimce ni rajulani Allah yace wa qala rajulun mu'minun min ali fir'auna menene sunansa ka tayi zuwa bincike kai dai mutun ne wanda ya ma Allah aiki ina an fata an fahimta qala rajulani mazaje guda biyu rajulani mazaje guda biyu na kira ce ba yadda za a yi ka gane ko su wani min alladhina yakhafun waɗanda suke jin tsoron Allah subhanahu wata'ala a ƙira'a wata ƙira'a wadda take ba ƙira'a ce wato daga cikin ƙira'o'i da suka inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ana kawo ƙira'a shadha lil istinasi wani lokaci dan saboda wato in akwai wata ma'ana wadda za a amfanuwa da ita amma ba dan a karanta ta cikin sallah ba wato qala rajulani min alladhina yakhafuna a qira'ata mujahid da sa'id ibn jubair yakhafuna wadanda ake jin tsoron su me yasa Allah ce minal ladina yakhafuna saboda suna jin tsoron Allah an gane ko kuma suna daga cikin su ba su kadai bane don an ce minal ladina yakhafuna minal ladina yukhafuna wadanda ake jin tsoron su domin akwai mutane da ana jin tsoron su kaga ashe annabi yayi magana wani lokaci tayo a samu dan su magana su bu su karba ma annabin ba kuma su karba ma wannan musulmi yukhafuna ana tsoron su don in kana jin tsoron Allah to sai Allah ya sa mutane su ji tsoron ka an gane ko in ba ka tsoron Allah kuma sai ka zambanza shi yasa da mutum ya zama bai jin tsoron Allah bai da wata kima a cikin al'umma ba wanda ke girmama shi ina fata an fahimta to wannan qira'a shadda ce yukhafuna amma dai ta kawo mana wata ma'ana mai kyau an'ama Allahu alaihima Allah yayi ni'ima akan su udkhulu alaihimul bab wace ni'ima ce Allah ya yi akan su ba ni'ima guda bace amma dai babban ni'ima ita ce ta tsoron Allah da imani da Allah sun kace udkhulu alaihimul bab ku shiga gare su ta kofa fa idza dakhaltumuhu haddai in kuka shiga fa innakum ghalibun tabbat ku ne za ku ci nasara fa idza dakhaltumuhu idan kuka shiga fa innakum ghalibun tabbat za ku ci nasara meye dalilin su dan Allah ya ce udkhulul ardal muqaddasata allati kataballahu lakum waɗansu malamai suka ce a'a duk mutum inda yake mai imani yuhsinu dhanna billah bai yi wa daidai karfin imanin ka daidai yadda kake sa wa tsammanin nasar Allah za ta zo yau babban ciyon mu musulmi shine ganin muka ya za a yi yau musulmi mu zamanto har mun ci gaba rayuwar mu waɗansu har sun rage sun saki dan nan har tashin alkiyama ba da iya samu canji haka ne ake munana ma Allah zato saboda muna gar kallon karfinsu da jami'o'insu da kazana su da kazana su amma ba mu ganin za a iya canzawa tambaya guda in muka yi muka yi maka mu waye ba su wannan abin da suke da shi to dan mu Allah bai ba mu wanda fina su shine tambaya mai imani kullun yana ganin Allah kusa gare shi duk inda aka zo wajen almawaqifu sa'ba wurare masu wahala don nan na ake gane mai imani yanzu an ce ana cikin tsananin rashin dukiya ko ba haka ba mai sadaka yanzu shine adda tsananin imani alladina yunfiquna fis sarra'i wad dharra an zo an ce to ana bidan waɗanda suka ce kaza na Allah za a kama waɗansu malamai su ce a mu ni ba ni bane nace wani kuma ya dauki mota shi gudu shi bargari ya samu ya huta wani kuma ce a mu ga mu muna mun kace ga abinda Allah ya ce duk abinda za a yi an dadi da ba a yi ba ina fata an fahimta don haka baiwa in mutum yayi imani da Allah ka iske shi har wurin da akwai tsanani zaka iske ya suna da Allah subhanahu wataala dauki ayoyi ka gani falabba fasala talutu bil junud قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو الذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين sahabba annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam lokacin da aka zo aka haɗe kasirrin duniya gaba ɗai suka haɗe musu kai ina fata an fahimce ni wannan abin da ake cewa ambargo wanda ake sawa an samu su takunkumi gaba ɗaya an ce su za a halakar da su iz ja'ukum min fawqikum wa min asfali minkum wa iz zaghatil absar wa iz zaghatil absar wa balagatil qulubul hanajir wa tadhunnuna billahi dhununa hunalika ibtuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan shadida amma Allah ce walamma ra'al mu'minuna al ahzab قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما su lokacin da imani suka yi amma wa iz yaqulu al munafiquna wal ladina fi qulubihim maradun ma wa'adana Allahu wa rasuluhu illa gurura ta gurura na Allah musu alƙawari sai sun kasa kai da haka mai imani kullun yana tuna Allah lokacin da tsanani yayi bani isra'ila lokacin da Allah ya nuna musu ko fita in fir'auna ya bi ku za a halakar da shi Allah ce falamma tara al jam'an qala ashabu musa inna lamudrakun qala kalla inna ma'i rabbi sayahdi daidai imanin kada zai taimakon ka in kun yarda sai kun mutu turawa sun fi karfin ku sai kun mutu in kun yarda da cewa lalle tabbas Allah zai iya kawo canji Allah zai iya kawo canji dan haka mu mun yarda da Allah wanda yake ganin ba za a iya rayuwa ba sai da su mu ba mu yarda da wannan ba fa idza dakhaltumuhu fa innakum ghalibun wa ala Allah ga Allah ne kawai fatawakkalu ku dogara in kuntum mu'minin haddai in kuna da imani na gaskiya imanin ku na gaskiya ne sai Allah ya ce qalu ya musa
قالوا يا موسى إنا لن ندخلها إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون
qalu sai suka ce ya Musa ya kai Musa ai busu ce qalu li rajulani ba ai busu ga waɗannan mazaje guda biyu ba saboda Musa shine shugaba waɗannan kuma da suka yi magana da sunan Musa suna son a yi ma Musa biyayya kenan sai suka cirasa daga gare su suka ce zuwa ga Annabi Musa direct ina fatan kun fahimta da kyau qalu sai suka ce ya Musa ya kai Musa inna lan nadkhulaha lalle mu ba za mu shiga wannan kasar ba abadan har abada ma damu fiha matukar suna cikin ta kaga dai sun ƙara akkada abinda suke akan shi ma inji malaman sarfu da bala'u da wato da nahu suka ce masdariya ce zarfiya ai muddata dawamihim fiha matukar suna nan ba za mu tafiya a cikin ta ba fadhhab to ka tafi an ta kai Musa wa rabbuka da Ubangijinka faƙatila ku je ku yaƙi. Akwai wato in kana neman magana mai muni ka cimma irin wannan an kai ƙarshe ko ba kai ƙarshe ba. Da haka duk abin da Yahuda za su yi a wannan zamani ba zai ba mu mamaki ba. Fazhab ka dibi annabin Allah annabi Musa alaihi salam yana daga cikin ulul azmi minar rusul sun ka ce fazhab ka tafi an ta kai wa rabbuka da Ubangijinka. Allah subhanahu wa ta'ala ce ga ma wannan. ko wajen tambaya da haka suka yi sun ce ud'u lana rabbaka yubayyin lana roƙan mu da ubangijinka ba su ce ud'u lana rabbana ba fa qatila ku je ku yi yaki ba abin da ya sha mu da kai inna hahuna qa'iduna mu muna nan zaman mu ku tayi da kai da Allah da ya maka alƙawari kaga kamar ba su da ubangiji ba yanzu duk wa'azin da ake ma mutane ana cewa Allah zai kaza kaza sai kai mallaman nan imanin su yayi yawa ni ba na iya fahimta irin wannan eh ana al'amari haka kullum ana ta tayi harkoki sun ki canzawa to waye ke canza al'amuran Allah sai ya ga da mai ke canza su ina fata an fahimta saboda suna ganin kamar cewa Allah zai taimaka kamar ma ba gaskiya bane amma kuma sun manta da Allah ya halakar da makiyin su Fir'auna wanda suka zauna karkashin shi ya ake Allah ya halakar da shi mantuwa ce dan adam yana da yawan mantuwa fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun suka ce muna muna nan zaman mu shi yasa su su bani isra'ila duk abin da kaga suna aikata in ka koma cikin alqur'ani zaka ga irin abubuwan da suke faruwa ne shi yasa kun ji wai a france mutum 300 a akwai sun ka ce wai akwai ayoyin qur'ani da ya kamata a cire sunayen yahudawa ai kuna jin su ko suka ce a cire ayoyin alqur'ani da ake ambaton yahudawa da kaza da kaza da kaza da kaza da kaza waɗannan ayoyin ko ba haka nan bane to da haka nan ne ai da alqur'ani ya kare ba a samu ayoyi a cikin sa don an aya in dai bata dace da son ranka ba a jaye ta to ai akwai ayar da ta yi bayani akan larabawa kuma abinda ba sa so don Allah ya ce al'arabu ashaddu kufran wa nifaqan sun fi kowa wato ko da kace laraban kawai dai ai su suka haifi laraba na bibi to ashaddu kufran wa nifaqan su ko laraba sai su asira wannan ko ha in an ka zo ga ƴan kabila abila habin sai su ce to abila habin da aka ci tabbata da abila habin fami ta gidan abila habin su ce to a cire waɗannan a cire waɗannan ayoyin ba mu son su ko ba haka nan bane in an ka zo da ayoyin da suke cewa a taimaka alladina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i sai masu kuɗi su ce ku jayi mu dannan ayoyin ba mu son su in an ka zo da ayoyin da suka ce a tsaya a faɗi gaskiya wato yuballighuna risalatillahi wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan illa Allah malaman da ke son duniya waɗanda suke son a ba su nasu rabotun dannan su canye sai suke ku hidda mu da dannan ayoyin ko ba haka ba ko da aka jima alqur'ani komi an ciccire kowa an cire ayar da bai su babu alqur'ani kenan a'a wa innahu lakitabun aziz duk yahudawan duniya duk kafiran duniya alqur'ani ya fi karfin su dan can a canza aya kaza ko ai kaza ai kaza bismillah ga fili ga mai doki shi yasa kwanakin baya wani wani gigitaccen kafiri na kasar Isra'ila ya je wai ya aza abinda ake ce ma wato porte plant wai ka aza kara a doka yanzu ya kai doka ya aza ta kara wa ya kai kara a cikin wannan takardar tashi ya kai kara Allah mi yasa saboda Allah bai yi mai da yake so yace farfuwa in yana so abu sai ga abin nan ya hukunce mai ko kuma kawai a zo a ce an ce Yahuda sun yi kaza ce ya kamata a yi ma Allah nan hukunci a Isra'ila a wannan shekara an kai wannan wannan shari'a to kaga mutane da suke da irin wannan tunani to dan sun kai wannan in ka kalli alqur'ani duk abin da suka aikata qur'ani yayi bayani shi yasa ƴan kanzagin su da suke son abi su sai suna ganin kamar tsanantawa ne ake yi mu muka tsananta ko Allah mu muka faɗa ko Allah Allah ya faɗa shi ya halicce su shi ya halicce ka da haka kai daga ganin baiwa a rayuwa sai an bi su wallahi kana a cikin ramin halaka sun kace ma annabi Musa inna hahuna qa'idun bi annabi Musa ya mayar musu da amsa
qala rabbi inni la amliku illa nafsi wa akhi فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين Ƙwala annabi Musa ya ce, Rabbi ya Ubangiji ya koma ma Allah, tunda al'amari in ya tsanani dole gawa ake komawa. Ga Allah, inni ni la amliku Allah ban mallaki kowa ba, illa nafsi face rayuwata wa akhi sai ɗan uwana. Bakin abin da nan mallaka kenan domin shi kaɗai nake iya ce ma aje aje Allah in ka ce mu bi mu tafi, tafiya za mu yi, ban da tabbas akan kowa. Yasa aiki na Allah baka da tabbas akan kowa sai kanka. annabi Musa ya ce wa akhi saboda annabi Haruna annabin Allah ne da tabbaci a kansa in ba haka ba duk wani wanda kake son ka dogara gare shi a cikin rayuwa ko aikin addini kai aikin banza ina fata kun fahimta malaman nahawu nan suka kawo waɗansu maganganu masu ban mamaki sun ka ce akhi din nan wajen i'rabi huska kusan hudu guda guda hudu gare shi fuska ta farko akhi an yi masa nasba ne wato akan nafsi tunda la amliku illa nafsi ita nafsi matsayin maf'ulun bihi take wa akhi kenan kuma ban mallaki kowa ba sai dan uwana da kaina waɗansu malamai suka ce a'a wato inni din nan ismu inna ne mansubi ne kenan la am inni la amliku illa nafsi wa akhi la yamliku illa nafsahu waɗansu suka ce a'a akhi din nan duk da yake irabi bai bayyana gare shi marfu'i ne ita jumla ta inni la amliku illa nafsi jumla ce wato wadda take ibtida'iyya matsayin mubtada ta ikba daya wa akhi shi ma sai hizamanto wa akhi la yamliku illa nafsahu sai zamanto marfu'i ne wato mansubi ne marfu'i ne akan yadda jumla ma'tufun ne alal jumla an yi atful jumla alal jumla ko atful jumla alal mufrad wadansu kuma suka ce a'a la amliku yana da fa'ili shine ana kenan la amliku ana illa nafsi wa akhi la yamliku illa nafsahu sai zaman to marfu'un ne ala dhamir al marfu saboda kuma an kawo fasil bainahuma shi yasa ya halatta to dan haka dai wannan sai ka koma cikin littattafan da suke bayani kan wannan zaka ga fuskoki dan ka gane alqur'ani mu'jiz ne yana iya daukar fuskoki da dama sheikh abdul latif shuwairif a cikin tadribatul lughawiyya a cikin tadribatul lughawiyya ya kawo wannan juz'u salis sannan kuma sheikh أستاذ الدكتور وحبة الزهيلي أتكن تفسير ساء التفسير المنير يا كاوت أن إعراب إعراب إن كوما تن كيما نيما إعرابي كغيد سكي ففرق بيننا يا الله كبنبن تاتكانم وبين القوم الفاسقين دا متاني وأن سكي كافر ري في التي قال فإنها محرمة عليهم قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون
Allah ya ce fa innaha ita muharramatun alaihim wato an haramta ta akan su 40 sanatan shekara 40 ku duba cikin alqur'ani wanda yake hannunku wajen alaihim kin nan zaka ga akwai digo guda uku ballo guda uku point guda uku point 40 sanatan wajen tan din nan akwai point guda uku menene ma'anarsa baka sani ba ana kiransa waqful mu'anaqa shine waqfi na wato wato ma'ana biyu sun sumbanci juna duk inda ka gane shi wato ma'ana biyu a akwai wato ma'ana guda biyu din nan in ka tsaya akan na farko ba ka tsaya akan na biyu kenan qala fa innaha muharramatun alaihim sai ka ce 40 sanatan yatihuna fil ard ko ko qala fa innaha muharramatun alaihim 40 sana يتيهون في الأرض أما باك تيوا فإنها محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض باعي شيني أكترى وقف المعانقة ينا ديوا أتكلم القرآن إن كدب ذلك الكتاب لا ريب فيه ذاك غنيشي أكو يقول ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين ذاك غنيشي تدا هكذا يتي أن يهترى سي أن يهترى منين بمبنشي in muka ce qala fa innaha muharramatun alaihim 40 sana muka tsaya akan nabiyu kenan Allah ya haramta ta a gare su shekara 40 bayan shekara 40 ya halatta gare su su shige ta ina fata an fahimta kenan sai zaman to iyayen waɗanda tare da su suka bace tare da Annabi Musa su ne suka samu shigarta amma Annabi Musa bai samu shiga ba saboda hadisin da yake cikin sahih Muslim wanda lokacin da mutuwa ta kusanto ina cikin wannan dimaucewa ya ce Allah ya kusanto da kabarin shi zuwa ga waccan ƙasa amma in ka ce fa innaha muharramatun alaihim an haramta ta gare su har abada kenan ba za su shige ta ba kenan iyayen ba za su shiga ba sai dai mi sai dai ƴaƴansu arba'ina sanatan yatihuna fil ab shekara arba'in za su yi suna ɗemowa a cikin ƙasa kenan yadda zaka ganewa ko muharramatun alaihim ya zamanto yana da alaka da arba'ina sanatan ko ko yatihuna fil ard ya zamanto yana da alaka da arba'ina sana sai ka gane wannan to kuma wannan zai baka ka gane cewa ana iya samun canjin ma'ana in an ce yana da alaka da muharramatun alaihim arba'ina sana bayan shekara arba'in kataballahu lakum amma an ce muharramatun alaihim arba'ina sanatan yatiyuna fil ardi kenan muharramatun alaihim ila abadil abidina har abada ba za su samu ba shi yasa zaka ga irin waɗannan kana samun sabani na malamai wajen fassara kuma baka san dalilin da yasa aka yi sabani ba an gane ko wato kuma zai iya yana da kyau ka san alwaqf wal ibtida a cikin alqur'ani don ka san bambanci tsakanin ma'ana wani ɗaya daga cikin manyan manyan malaman misra yayi alwaqf wal ibtida wa silatuhuma bil ma'na fil qur'an al karim ustad dr ibrahim awad na ƙasa wato a misra yana karantarwa a jami'a ta azhar sannan akwai alwaqf alwaqf wal ibtida wa atharuhu fi taqrir masail al aqida wanda aka rubuta a jami'an madina na absar al islam bin waqar al islam 40 sanatan yatihuna fil ard suna ɗebowa a cikin ƙasa fala ta'sa 'ala alqaumil kafirin kar kai bakin ciki akan mutane da kifasa kai dama mai sabon Allah ba abin tausayi bane ko ba haka ba fala ta'sa 'ala alqaumil kafirin fala ta'sa 'ala alqaumil fasiqin kar kai bakin ciki akan mutane wanda suke fasikai haka Allah ya ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fala ta'sa 'ala alqaumil kafirin ko ba haka ba sai daga cikin annaba ya ce fa kaifa asa ala qaumin kafirina dan haka mai sabon Allah ba abin tausayi bane radda duk bala'i ya iske shi wato kullun mai sabon Allah mai jiji da kai radda ya shiga hannu sai shi na son ya nuna shi shi anna Allah alhali ko bai yiwa an yi maka wa'azi an yi ma gargadi ka ce a kai ba ka yarda ba sai kai da kace su to yanzu kuma ka shiga hannun Allah shi ko Allah ba shiga hannun ya miya ahita kana ya shiga hannun ko ka saba banda hannun Allah fir'auna ma da ya gaza shiga hannun sai ce amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu isra'il ba haka ake yi ba dan haka muke kira ga duk waɗanda suke kokarin tattaro waɗannan dokoki na turawa su kawo muna a kasashen mu ta hanya and direct suna ganin kamar ba mu ganewa ba gaskiya bane kafirci kafirci ne ko an canza mai suna haram haram ta in suna dubu ɗari an kai mata ita dai ta haram ina fata an fahimce ni dan haka a ce dan shege yana da gado bai da alaka da musulunci wannan magana ba gaskiya bace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa dan zina bai gado bai gado kuma Allah ya ce yusikumullahu fi auladikum Allah ya muku wasiya cikin ƴaƴanku ku ba su gado dan zina ba danka bane a shar'ance shari'a ba ta san da shi ba to sannan yanzu an ce a'a ai ba tilas bane wanda ya ga dama ya je kotu ai mai wanda bai ga dama ba ko ba haka ba su ko wadancan mutane matsala ce gare su matsala guda biyu na farko matan su sun hana musu su yi aure dole sun shiga zina cikin gari sun rasa kuma yadda za su yi kaga dole su kirkiro wannan saboda in yana da shege goma sha biyu ko ashirin ya je duye musu takarda sannan an ba matasa dama su yi zina yanzu kaga kowa an ba shi dama yanzu in kayi zina ba abin gudu bane tun da dan shege ya samu zama a cikin al'umma ina fata amce ni sannan kai ka ce mutane su yi su- su je su yi zina to ba lokacin ne za a yi ƴaƴa da yawa ba kuma kun ce a rage haihuwa kaga akwai matsala kuma kai ka ce a rage haihuwa kai da Allah bai ba ba kuma ka je ka sayo ɗa to kenan mu muna ababu da izinin mu samu ƴaƴa kai kai ne kake da izinin ka je ka sayo ka rikala abin akwai renin wayo a cikinsa ina fata an fahimce ni to yanzu in mutum ya zo yabba ya je da ɗan shi shege tunda an ce bai da alaka da musulunci sai ya yi masa takarda bayan ya mutu wannan shegen ya ce kotu za'a ƴaƴan shi na halas suka ce gidan alkali za'a ina za a yi eh wa zai rabon gadon cikin su kotu za ta rabon gado kenan kaga an ce bai da alaka da musulunci an rusa na Allah ba a yin wayo wannan abin gafiri na cikin musulunci ne ake yaka ina fata amince domin lokacin da suka ci karo da juna shi shegen ya zabu da yayi kotu shi ko dan halaf ya zo inda alkali kowa yana da mai kare shi to wani wani rabon gado za a yi cikin su na kotu za a yi koko na Allah da kace bai da alaka da musulunci sanarayun nabuwar abakil islam wannan ba gaskiya bane wannan kawai hayaniya ce irin wadda turawa suke kawowa dama ita siyasa tana da ka'idodi manya manyan ka'idodinta shine kai kokari kai amfani da kowa don cimma burinka har da Allah da Qur'ani in dai za su sawa a ci buri to a dauke su a watsa kowa aya a fassara ta a lankwasa ta ta dace da abin da bature yake so ci shine siyasa sannan kuma siyasa tana da wata ka'ida ta biyu duk wanda zai zamantowa wato zai zamanto kariya ga cimma burinmu to ya kamata a kare da shi shi yasa da malami da dan siyasa da mai kuɗi da talaka da wani mutum wanda ma- ake jin maganar shi a cikin al'umma duk ya kamata a kare da su saboda mu cimma burinmu shi yasa kake ganin manyan manyan malamai da kake ana kashewa irin su margayin Sheikh Jafar rahimahullahu ta'ala irin su Albani Zaria irin suwa irin suwa duk irin waɗannan matsalolin ne saboda mai wa'azi wanda zai faɗi abin da Allah ce zai ci karo da abin da suke so shi ko duk abin da zai har- zai hana a kai ga yan tere an kace a ƙari da shi sannan komi a kawo shi a sa shi don a cimma buri shi yasa ya halatta malam ya zo yayi addu'a in za a buɗe taro na karuwan duniya waɗanda su zuwa su yi zaɓen sarauniyar kyau kuma a zo a yi addu'a a yi lafiya a ƙari lafiya wai har da ƙur'ani da Allah duk yaron su ne a zo a yi rantsuwa da alƙur'ani za a yi aiki da constitution ita ko constitution ta ce duk wani wata doka wadda ba wadda a cikin wannan ba ba ta aiki har ƙur'ani ya shiga ciki wani irin renin wayo ne irin wannan da haka yana da kyau mu ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala kuma abubuwa wanda mutum zai yi ya je can ya yi siyasa shi kashe tutan ya fi da addini wannan duk hayaniya da ake yi kar ku sa tsammanin tura wannan irin su Thomas Malthus da suka ce a rage haihuwa da irin su Sigmund Freud wanda suka ce mutum in yana son ya tara da mahaifiyar shi in ba a bashi dama ya tara da ita ba bai samun lafiya su ne suka bata turai aqida su ce ake son a kawo mu da kasashen mu ana nufin kamar ba mu gane abin da ake nufi ba ba wai kuna kuka kikiro wannan abin barkuci a rage aihuwa wani da yake zo kwace a ai ba United Nation bane ba waye waye bane to wane ne ya kirkiro wannan yace a rage haihuwa ba Thomas Malthus bane yace wane ne yace mutum ya kamata bai da haram komi ya aikata bai da wata doka wadda za ta rike shi in mutum ya son ya tara mahaifiyar shi ya tara da ita in yana son ya tara da kanwar shi ya tara da ita in ba a bar shi ba sannan zai yi mai bori a cikin zuciya an gane ya hallaka shi haka Sigmund Freud ya faɗa suna na cikin littattafansu ba ku gaya ma mutane gaskiya don haka mu ba mu tare da kafirci ba mu tare da ƙarya ba mu tare da zalunci mu ji tsoron Allah kuma kan mu taɓa Allah don wanda ya taɓa Allah abin tausayi nan ya kamata mu dakanta abin da muka faɗa zaman to daidai Allah ya ba mu lada wanda mun kai kuskure Allah ya gafarta mana wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh